رب العالمين وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم وعي muna cikin matsalatu takfir aqidar ahlus sunna wal jamaa akan abin da ya shafi wato at-takfir kafirta wani a shafi na nan zamu tashi a irin littafi na nake ne يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر duk inda ahlus sunna suke suna bambancewa tsakanin sakakken hukunci shine al-hukmul mutlaq a akan yan bid'a a da suke yin bid'a da sabon Allah da kuma ko kafirci akwai al-hukmul mutlaq sakakken hukunci ba tare da kaidi ba akan ala shaksin mu'ayyanin akan wani mutum ayyananne guda ɗaya mimman sabata islamuhu bi yaqinin wanda musuluncin sa ya tabbata da yaqini abinda ake nufi duk wanda ka tabbatar musulmi ne wanda ka tabbatar musulmi ne to ba a sakin hukunci mutlaki kai tsaye a ce kafiri ne ko a ce dan bid'a ne a ko fasiki ne sadarat anhu bid'atun min albid'a ko da mutum kaga yayi bid'a a idonka ko da kaga yayi bid'ar ba za ka ce dan bid'a bane zai iya yiwa jahilci ne zai iya yiwa dora shi akai akai yana kan shi yaqininsa yana ganin wannan shine addini ne daidai kuma zai iya yiwa hujja bata tsaya masa ba ba a je aka yi mai wa'azi aka faɗakar da shi ba ko kuma an masa wa'azin amma ba ta hanyar da ta dace a mai wa'azin ba ya ƙi ya daina idan ka zo kana so na gane abu ai za ka zo min ta hanyar da ta dace ka yi min bayani mai kyau don na gane to sai ka zo ka haune da faɗa ko ka tsitsine min albarka ko ka kai ni wuta ma kafin ka fara tattaunawa da ni to sai na ce tun da ma kai maƙiyina ne ni ba zan saurare ka ba da yawa daga cikin matsalar da muke samu a wa'azuzzukanmu shine ne ba ma rarrashi ba ma lallabawa shi mutumin ƙauye ko jahili yana buƙatar kai mai uzuri yanzu in kasuwa ya zo zai sai kaya a wajenka kana lallaba shi ka gamsar da shi ya gane kafin ya saya ko da mai kyau ɗin ne kana gani zai iya wucewa ya je siyo mummuna saboda ba ƙauye ne amma za ka lallaba shi ya gane ka sayar masa to me yasa a aƙida ba za ka lallabe shi ba ka nuna masa hanya ta gwada ya gane sai kawo shi da faɗa ka ce jahili ne bi annahu asin aw fasik aw kafir ba a cewa mai sabo ne ko fasiki ko kafiri fala yahkumuna alayhi bi zalika hatta yubayyana lahu alhaq yubayyana lahu alhaq ahlu sunna ba sa hukunci ga wani da wannan sai sun bayyana masa gaskiya wa zalika bi iqamati alhujjati wa izalati shubahi sai an tsayarwa da mutum hujja an kawar da dukkan wata shubaha duk wani abin da zai rikitar da shi akan bin wannan aƙida sai kayi bayani gamsashe ya gane fa in yayi taurin kai yace ba zai bari ba sai ka dora mai kalma wa hada fil ashiya'i al khafiyati la fil umuri zahira wannan hukunci akan abubuwan da suke boye ne ba na zahiri ba ثم هم لا يكفرون المعينة أهل السنة باسا أين واني أكرا سونا واني أتي كافرين shi kan wannan ko kotu ya kai ka zai iya ɗaure ka sai dai a ce mai aiki kaza kafiri ne in ya tsargu shi kenan wannan matsalar takfirin mu'ayyan ɗin ko tabdi'il mu'ayyan ko tafsiqil mu'ayyan abu ne wadda yake yana da matukar muhimmanci masu da'awa su gane ba a ayyana wani a nuna wane ka kira sunan wani ɗan bid'a wani cikin malamansu ka ce wani kafiri ne ba a yi ya saba wa shari'a ya saba wa doka ta gwamnati da doka ta lauyoyi duk wanda ka kuskura ko a wa'azinka ko a karatunka ka bayyana sunansa ka ɗora masa kaulasan ko bid'a zai iya kai ka ƙara kuma a hukunta ka da haka a wa'azinku ku rinka wa'azi irin na annabi a mambarinsa in an yi laifi ya san fa mai laifin sai ce ma balu a ƙawamin me yake damun mutane kaza suna kaza suna kaza suna kaza me yasa ku yi ƙoƙari a samar da gyara a sa hadda'awa وذلك بإقامة الهجة وإزالة الشبه وهذا في الأشياء الخفية لا في الأمور الظاهرة ثم هم لا يكفرون المعينة إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفعت وانتفت الموانع شروط sai sun cika mawani duk abin da zai iya hana ka kafirta shi ya kau na farko ba mahaukaci ba ne na biyu ba tilas aka masa yana aikata wannan abin ba wataƙila mu'minun ne ya tumu imanahu baka sani ba yanzu da yawa akwai yaron da zaka ya je yana wazifa a wurin wazifa ko yana wata bid'ar wallahi bai yadda da ita ba amma yana tare da ubansa dan bid'a ya ce in bai yi ba zai tsine masa ko zai hana shi abinci ko zai mai kaza yanzu daidai ne mutumin da ka gaina irin wannan kawai dan ka gaina wannan mu sai ka ayyana shi ka ce shi kafiri ne ko shi dan bid'a ne akwai abubuwa fa da suna buƙatar bincike kai kanka akwai wani uzuri da zai iya hana ka ka aikata wani abu na sunna ne a zahiri wanda bai sani ba sai ya zarge ka wanda ya sani kuma sai ma'udritu haka ake so a dawa wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kana rajulani fi bani isra'ila muta'akhiyaini annabi yana bada labari wasu mutane guda biyu a banu isra'ila suna yan uwantaka da abokantaka fa kana aduhuma yuznibu wal akhar mujtahidun fi ibadati fil ibadati ɗaya zanibi yake aikata wannan labari ne ake barwa annabi yake faɗa mutane guda biyu a bani isra'ila ɗaya bai da aiki sai aikata zanibi ɗaya kuma a yana da ibada fakana la yazalu almujtahidu yara al-akhara ala dham mai ishihadi mai kokarin kullun gani yake shi mai tsarki ne dan uwansa kuma akan bata yake فيقول أقصر فوجده إنا شاء كاي أسارة كاتابي فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبو إشت علي رقيبا مي ذنب مي ذنب مي ذنب سيتي دن الله كجاليني ويكي كم Allah ya turo ka a kaina ka samun ido ne kai inda kana sallar ka kana ganin ni mai laifi ne ya za ka zo kana yi min mummunan addu'a da mummunan fata abu ista alayya raqiban yace wallahi la yaghfirullahu laka shi mai da'an sai rantsuwa yace kai dai Allah wallahi Allah bai zai yafe maka ba aw la yudkhiluka Allahu aljanna ko yace kuma Allah bai shigar da kai aljanna ba gaba dai sai suka mutu duka da mai laifin da wanda yake bin Allah din fashtama'a inda rabbil alamin nabi yake bada labari Allah ne sanar da shi sun hadu a wajen Allah sai Allah ya ce wannan mujtahidi kai kun tabi kun tabiya aliman aw kunta ala ma fi yadi qadiran kai kam ka gama sani na ne Allah ni a matsayina na Allah inji Allah ko kuma kai ka san abin da yake hannuna kuma kana da iko ne akan abin da yake hannuna wuta da aljanna ba a hannuna take ba wa qala al-muznib sai Allah ya kalli mai zunubi ya ce izhab fadkhulil janna bi rahmati tafi ka je ka shiga aljanna kai din da zunubinka da laifin da tausayina ba wai dan ka cancanta ba tausayina na tausaya maka nayi afuwa ka je ka shiga aljanna wa qala lil akhar izhabu bihi ila an-nar wancan mai ibadan kuma da ya rantsuwa yace Allah me zai shigar da wani aljanna ba to shi ku kai shi wuta to ka je da abin yake in kun ga mutum yana kan bata ku bi a hankali a masa bayani in abu ya gagara a ce to Allah ne san halinsa laifi in laifi ne za a yi bayani akan laifuka amma ka nuna wani ka ce wani dan wuta ne kai hadari wa ahlus sunna wal jamaa kama alimna sabiqan annahum kanu a'zaman nasi wara'an fi babi takfiri su suka fi kowa taka tsantsan shine wara wajen babin kafarta mutane yanzu akwai wasu malaman da da sun yi suna a ƙasar nan akan kafarta mutane kowa ya sani suna cikin sunna sun shahara sun kafarta mutane har ma ana ganin cewa su da sun zo kaula sun cike ajiyewa yanzu ku tambayi rayuwarsu ya take mutum bai mutu ba yana nan amma Allah ya ɗauki haskensa gaba ɗaya ya wulakanta shi ƙungiyar da yake ciki yake da awa a kanta ta kore shi ko ya fita daga ƙarshe ma dai ya zama ɗan galagato mutum ya wayi gari yana ma yaƙar hadisin ma gaba ɗaya wanda akwai kasussukansu da ya kafarta 'yan bida ya kafarta kaza akan alkitabu sunna da tsananin yayyawa sai Allah ya jarabe shi ya zo ya kafirce wa hadisin annabi gaba daya suna nan ɗaiɗaikunsu masu shekaru a cikinku za su san su wanda san gugurmayar addini tun farko za su iya tunawa to ɗaya daga cikin illar ginuwa akan tsari ba manhaji na sunna ba وبينوا خطورة الإقدام على ذلك دون دليل وبرهان sun yi bayanin hadarin tinkaran kafirta wani ba tare da dalili ko ja ba lakin na hadal wara lam yamna'ahum min al-hukm bil kufri ala man sabata fi haqqihi al-kufr ta ka tsantsan din ahlus sunna bai sa bai hana su ba su dabbaka kafirci akan wanda shari'a ta kafirta shi duk wanda shari'a ta ce kafiri ne to suna kafirta shi wala mai taraddadu fi takfiri man kaffarahu Allah ta'ala wa rasuluhu ko raba kafa ba sai لأن النصوص الشرعية دلت على جواز تكفير من ارتكب عملا نسي الشريعة يا نوني أكن كافر تولي أيكة أيكي أو قولا كوزا شي مكفرا يفدزا شي مكافرتا بل جعلوا تكفير الكافر من أصولهم bari dai ahlus sunna sun ce kafirta kafiri ma yana cikin aqida ahlus sunna duk wanda yake kafiri ne ma a kafirta shi da kar wani ya dauka wai su ahlus sunna kwata kwata ba sa kafirta a wanda qur'ani ya kafirta shi za ta kafirta shi amma da ka'ida wa hakamu bi kufri man lam yukaffir al kafira duk ahlus sunna sun tafi akan wanda ya ƙi kafirta kafiri shi ma kafiri ne haka abin yake wanda ƙur'ani ya kafirta wani nasi ya kafirta wani shi kuma yace shi bai yadda kafiri ba ne to shi ɗin kafiri ne au shakka fi kufri au ya shukku fi kufri ko shakka kai ma akan waiwa ne ba kafiri ba ne kai shakka bayan nasi ya tabbatar ka zama kafiri menene kafirci wal kufru naqidul iman illa annal kufra fi lisani shar'i kufrani kafirci shine kishiyar imani to amma kafircin kala biyu ne iz yaridul kufra fi nususi muradan bihi ahyanan al kufr al mukhrij an al milla wani lokacin kafirci yakan zo yaridu na farko kenan a wani lokacin kafirci ne da yana fitar da mutum daga musulunci wani lokacin kuwa za a faɗi kalmar kafircin amma gairu mukhrijin ne anil milla wa ahyanan yuradu bihi al-kufr gairu mukhrij anil millati وذلك أن ال... أن للكفر شعبا كافرتي yana da rassa ba dai bane kama anna lil imani shu'aba kama yadda imani ma yake da rassa wa kama anna al imana fi'ilun ay qawlun wa amalun kaga imani ai fada ne da aiki ko wadhalika anna lil kufri okay fakadhalika al kufru qawlun wa amal shi ma kafirci akwai na baka akwai na aiki wal ma'asi wad dunubu kulluha min shu'abil kufri saban Allah da zanubi duk yana cikin rassan kafirci amma kaga ai ba kafirci bane kama anna ta'at kullaha min shu'abil iman kama yadda ka san kuma da'a da bin Allah duka reshe ne na imani hanyoyin bin Allah da dama ba za ka ce dan mutum yana yin ɗaya baya ɗaya ba shi baya bin Allah ba ومن أصول أهل السنة والجماعة أنه من الممكن أن يجتمع في العبد الإيمان وبعض شعب الكفر أتكن أصول أهل السنة زي إيوا bawa ya zama yana da imani kuma a wani bangare na kafirci a tattare da shi ko na munafirci mumini ne ko mai imani ne musulmi amma kuma yana aikata wani abu na kafirci Allah ce la tunafi aslul iman wa haqiqatu la tunafi ba zai kore asalin imani ko haƙiƙanin imani ba wal kufur shi kafirci zu usulin wa shu'ab mutafawita yana da tushe da rasa daban-daban wani yafi wani a ciki min ma yujibul khuruja anil millati akwai kafircin da dole ne in kai shi ma ka bar musulunci take amma kuma akwai kafircin da yake duna zalika bai kai haka ba zalunci ne mutum ya aikata kafircin da baya fitar da mutum daga musulunci ka daba masa ka ce ya zama arni ya zama kafiri sai ya kalmar shahada wa ya kawul kufru indahum kuma a kafirci a wajen ahlus sunna yana kasancewa ne ku ji wannan maganar a wajen ahlus sunna sahabbai tabi'ai da aka ce mai koyi da su mutum yana iya yin kafirci ko ya zama kafiri ne bi itiqadil qalbi sai in har abin da yake yi dinnan har a zuciyarsa in ya yadda da shi to yanzu kai ya kai ka sani ko da aiki ya aikata abun a zahiri ko ya yi shakka akan wani abu na addini wa tarki ko ya ƙi kamar ƙin sallah wani ya same ni wata rana ya ce malam na kai shekara uku ina karatu a wajenka amma gaskiya ban yadda akwai Allah ba ina zuwa ne dai kawai ban gamsu ba gaskiya duk bayanan da ake yi ban yadda akwai Allah ba a kokarin zuwa makaranta amma kawai yana kallo ni yana ji har yanzu ba a bashi abin da zai kwantar masa da hankali yadda akwai Allah ba Allah ka kiyaye wal kufrun da ahlus sunna wal jamaa kismani kala biyu ne kufrun akbar akbar mukhrij min al millati babban kafirci mai fitarwa daga musulunci milla shine islam huwa ma yunaqidu al-iman wa yubtilu al-islam shine wanda yake warware imani yana bata musulunci wa yujibu al-khulud fi an-nari yana wajibta a fita a dawwama a wuta kafircin da yake fitar da mutum daga musulunci in fa kace shi kafiri ne daidai yake da kace kai har abada kana wuta ba za ka fita ba wa yakunu bil i'tiqadi dole sai ya kudiri wal qawli wal fi'li wash shakk wat tarki wal i'rad wal istikbari wal kufrul akbaru anwa shi ma daban-daban ne kafirci yanzu za a faffasa mana shi babban kafircin ma kufrul inkari wal juhudi wat takzib kaji ɗaya kenan ka rike wannan a cikin manyan kafircin akwai kafirci na kufrul inkar wal juhudi wat takzib huwa ma kana zahiran wa batinan shine kafircin zahiri da batini kamar me abun a fili yake mislu a cikari kadibin rusuli wanda yake da kudirin cewa manzanni duk ƙarya suke وأن إخبارهم عن الحق بخلاف الواقع wai labarin da suke barwa akan gaskiya ya saba wa zahiri ya saba wa waƙi ya saba wa reality ko kuma aulid di'a'i bi anna rasulullah ja'a bi khilafil haqi mutum ya kudirce a ransa cewa annabi Muhammad ya zo da sabanin gaskiya kamar yadda 'yan kirista suke faɗa ko jiya a garin nan an yi wa'azi na kirista wani ina jin sai yana faɗa gaba ɗaya kondemin ɗin abin da manzo Allah ya zo da shi yake nasu shine daidai Yesu Kristi Yesu Almasihu Yesu Kristi Yesu Almasihu addininsa shine da haka addinin nan Muhammadu ƙarya ne ko bai fito ya ce ƙarya yake ba saboda jin tsoron fitina amma ya yi ta bayanai da zai nuna ƙaryata annabi yake wannan ka gaba ka wani bata lokaci wajen danna masa kawalansa to amma abin mamaki irin waɗannan ɗin masu ka ji wani ya ce ya za ka ce masa kafiri ai kirista ba kafiri ba ne ai ba yahude ba kafiri ba ne wannan jahilci ne ta ai su kan kafircin ya bayyana ai ومن ادعى أن الله حرم شيئا أو أحله مع علمه أن ذلك خلاف أمر الله ونهيه mai ƙarya malam wanda ya da'awar ya ƙirƙiri zance ya ce ai Allah ne ya haramta abu kaza ko annabi ne ya haramta kuma ya san ƙarya yake Allah bai haramta ba kawai ya fito a wa'azi ya ce Allah ya haramta ya zama kafiri malam kaji fa la taftaru ala Allah al-kadhib Allah ce nan ladina yaftaruna ala Allahi kadhiba la yuflihun duk wanda a zancensa don neman biyan bukata da goyon bayan wasu da goyon bayan ra'ayinsa ya faɗi magana cewa ai Allah ya haramta wannan abun kuma ya san Allah bai haramta ba da gangan yana faɗa ya ridda wannan kai tsaye ka buga masa kawai lasan baka da shakka a kai amma fa sai in ya sani kafirci na biyu kufrul iba'i wal istikbari ma at-tasdiq kafircin ki shine iba qila wa man ya'ba ya rasulullah kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba iba'i ki da girman kai amma ya gaskata din ya yadda annabi ne ya faɗa ya yadda Allah ne ya faɗa amma ya ki bi sannan kuma wato yana girman kai bai zai wannan abun ba shi ma kafirci ne na'am eh eh yana da ilimi ba haka Allah ya faɗa ba amma ya gaya wa mutane cewa Allah ya haramta ya kafirta ƙwarai kuwa to amma ya san Allah bai haramta ba kamar yaya ƙarya ya yi kenan wannan kuma ya zama shi din ne dai aka ramu kallawa ai shi wato ka gane wani abu ai daman ko ka sani ne ko baka sani ba ya za ka zo wa'azi baka san abu baka kirkiro magana ka ce Allah ne ya faɗa shi wannan kwana ne fa kake yi irin abin da ake nufin ne malam waske ka gane me nake nufi kai kam a matsayin ka na mai wazi ai za ka buɗe baki ka ce wa mutane Allah ya haramta kaza ya hana kaza ne in ka sani kana karantawa ko ka ji wani ya faɗa to amma kana da wani ra'ayinka kai fa baka da hujja akan Allah ya haramta wani abu kawai ka yanko magana ka tsaya a kujerar Allah ka ce Allah ne ya ce shi ne ayyawa Allah ƙarya ne ai na'am to wannan shine kafirin da ake nufi malam wannan harkar tamu da kake gani in mutum ya yi wasa wannan harkar da wanda wa'azin wallahi sai zama sababin shigansa wuta to ai akram kala amana ne ba kayanka bane kai fa bayan Allah aka tara maka aka ce ka wakilci Allah fa shi sa ibn qayyim ya littafi alamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin masu sigine ta a matsayin Allah yaya mutum zai zo ya zauna ya rike microphone yana jin karan lasfika yana zuga shi yayi wa Allah ƙarya kai ba jahili bane ayi la taftaru ala Allah al-kadhib shine abin da ake nufi kar ku yi wa Allah ƙarya ka zo ka Allah kiyaye mu to shi yasa ake so wannan duk babin aqida ne dole ne ahlus sunna su karanta babun takfir din nan kafirta mutane din nan fidda mutane daga musulunci sakin hukuncin Allah ya haramta هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لماذا أنتم تقولون للناس هذا حلال ولم يقل الله عنه حلال وتقولون هذا حرام ولم يقل هو حرام لماذا لتفتروا تفترون على الله الكذب ai shi yasa Allah ma ya kai su wuta yace innal ladina yaftaruna ala lahi alkadhiba la yuflihuna mutane su bi ko kar su bi su yadda da wanda ke gwada ko kar su kai dai ka kubuta inda aka hana suka ce jama'a kar ku yi ba hujja kawai kar ku yi su barka haka amma ka tsaya a kujerar Allah ka ce Allah ne yayi kuma bai ba ka zama musharri'a to me bambancin ka da musailamatul kazzabi mu kiyaye amma banda subutar baka mutum yana iya subutar baki tabbas kuskuren harshe tabbas abinda ake magana ganganci kuna tare da ni yanzu za mu yi bayanin kufrul iba'i wal istikbari ma at-tasdiq shi wannan ki yayi tsabar girman kai ne yasa ya ki abin huwa adamu lin qiyadi wal iz'ani li rasulillahi kenan zahiran ma al ilmi kawai ka fi ƙarfin ka ba annabi kana sane daidai ne amma ka ƙi bi wa ma'rifatihi batinan wa zalika bi an yaqirra anna ma ja'a bihi rasul haqqun min rabbi mutum ya tabbatar abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne daga ubangijin sa lakinnahu yarfudu ittiba'ahu asharan wa bataran kalmar asharan wa batara girman kai ya san annabi ne yace amma kawai sai ce bare ba wa ihtiqara lil haqqi da rena gaskiya wa ali da mafsumin gaskiya to ka san wannan wani irin kafirci ne ka kufri iblis shine kufri iba'i wal istikbari ma at-tasdiq ai shaytan ya san Allah Allah ne illa iblis aba kufrul iba'i din kenan wastakbara wa kana minal kafirin fa innahu lam yajhad amra Allah wa lam yunkirhu bai taba musanta al'amarin Allah ba duk ayoyin da da ayoyin da aka kawo akan iblis wallahi bai taba cewa Allah ƙarya bane kawai baran yi bane yace a asjudu liman khalaqata tina yake ga Allah a asjudu liman khalaqata tina yace la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila girman kai ne da nuna isa kawai walakin qabalahu bil iba'i wal istikbari yaki ya girman kai kufur kafirci na uku kif kufrul i'rab malan ka ji fa abun wannan kafircin ne mukhrijun anil millati shi ma aka tsatsaga shi haka in zaka danna wani kafirci to ka tabbatar wani kafirci ne ka dora masa a cikin waɗannan nau'ukan baka da ilimin kowane kafirci ne ma kuma ka kafirta shi بأن يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به الرسول يكود كي كفر الإعراض يكيجي يكي غني أكا أبن النبي يزور الشيء فلا يصدق ذلك ولا يكذبه أما بيك أسكتاب بيك أريتاب كوي كي يشرو ولا يواليه بايا بيايا ولا يعادي بايا غابا wala yusghi ilayhi albatta ta baya mika sauraron sa kwata kwata wa yatruku alhaqa la yata'allamu ya bar gaskiya ya ki nemi ilimin gaskiya wala ya'malu bihi ba ya aiki da shi ba ya harubu min alamakin allati yuzkaru fiha alhaqu duk inda ake ambatan gaskiya sai ya ki zama wannan fafuwa kafirun ka kufri i'rad to wannan kafiri ne amma kafircin kau da kai sai na fudu kufrun nifaq huwa izharul islam wal khairi shi kan wannan munafiki Allah raba mu da shi zai bayyana maka musulunci zai bayyana maka alheri cewa shi muhibbul lil khairi amma wa ibtanul kufri wa sharri ciki kuma fal kafirci fal sharri ibtan ya battane ya boye wa huwa mukhalafatul batini lil zahir cikin sa ya zama sabanin zahiri a zahiri kan yana dariya ha ha ha ha ha yana tare da ku amma a ciki kafiri ne wa izharul qawli bil lisani aw al fi'li bi khilafi ma fil qalbi min al i'tiqad zancen sa kan abaka zahiri tar amma a cikin zuciyarsa wallahi ba irin abin da yake harshen sa ba shi yake zuciyarsa wannan kafiri ne munafiki wal munafiq yukhalifu qawlahu fi'la duk inda munafiki yake maganarsa ta saba wa aikin shi wa sirruhu alaniyata sirrinsa ya saba wa bayyanansa wa huwa yadkhulu al-islam min babin yana shigan musulunci ta wata kofa wa yakhruju min babin akhar yana billewa kuma ta wata kofar daban wa yadkhulu fil imani zahira munafiki yana shiga cikin imani a zahiri wa yakhruju minhu batina yana billewa ya fita daga cikin imani kuma a batini fa hadha huwa an-nifaq al-akbar wannan shine babban munafirci wannan shine wanda annabi ya ce ayatul munafiqi salas idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tu'mina khana wa idza tu'mina khana wa idza khasama fajar nabiyar kufru shakki kaga munafiki kafiri ne ko ba ka bane to amma kana da dalilin tabbatar masa shi munafikin ne in alamu ne ka gani to ka ce wani yana da alama ta munafurci amma in ka ce wani munafiki ne to ka tabbatar har zuciyarsa haka yake to kuma tabbatar da hukuncin zuciyar mutum wannan sai Allah hukula fa ku malamai ne masu wa'azi wannan karatun ba na gama garin mutane ba ne ba na jahilai bane ba na awam bane yan Allahu akbar ba a wannan mai ilimi mai hawa mumbari mai masallaci mai darasi wanda ake cewa Sheikh Malam kuna wakiltan Allah kuna magana duk wanda zai hura lasfika ya ce kaza wallahi in bai taka tsantsan ba zai zama fitila yana haska wasu yana kona kanshi to sai kafirci na shakka bi Allah ya jima bi sidqin nabi wala kadhibi shi kuma kaga wannan shi wannan kafirin shi ba zai iya ce ma tabbas annabi gaskiya bane kuma ba zai iya ce maka tabbas annabi ƙarya bane dan katanga ne bal yashku fi amrihi shi yana shakka lakan lamarin annabi wa yataraddadu fi ittiba'i abin annabi ma yana dan raba kafa yau muna kafiri yau muna masu sallah innal matluba huwa al-yaqin at-tam to abin da ake so fa akan annabi yaqini cikakke kace garanti annabi gaskiya ne bi anna ma jaa bihi rasul min rabbih haqqun la miryata fi babu mirya shakka faman taraddada fi ittiba'i ma jaa bihi rasul duk wanda ya taraddudi akan bin abin da annabi ya zo da shi aw jawwaza an yakuna al-haqqu khilafu ko ya zartar da cewa wai gaskiya sabanin abin da annabi ya zo shi ne gaskiya ma'ana abin da annabi ya zo shi ba shi ne gaskiya ba fagar kafara kufra shak to ya kafirce kafirci na shakka na shida kufru sabbi wal istihza kafircin zagin shari'a ko zagin Allah ko zagin annabi ko kuma izgilanci da addini ko da wani abin addini shi ma kafirci ne kamar yaya huwa al-istihza'u aw intiqasu aw al-intiqasu aw isab ko dai izgilanci ko tauyewa shine intiqas ka tauye wani abu ka rage mai daraja ko zagi ko sukuriya izgilanci izgilanci da abin addini bi shay'in min dinil islami mimma huwa ma'lumun min ad-din bi darurati wani abu na addinin Allah shari'a ta tabbatar da shi a laruranci an sani addini ne sai ka zo kana mai izgilanci ana dariya kamar masu izgilanci da gemun mutane ta wasa da gemu ana ihu ana dariya kafirci ne ko yana izgilanci da ƙur'ani wani yana karatun ƙur'ani yana yi yazo yana izgilanci ana dariya yana kwaikwayonsa yana dariya ana ihu ana tafi ridda ce wannan shi daban ba izgilanci ba ne su ai sun ɗauka ibada suke masu kada ganga ko ko wanda zai zo wandonka da ka saka ka saka wandonka ya ka dangale shi sai zo yana isgilanci yana cewa ya sa wandon kaninsa abinda annabi ya zo da shi ka tozartar da shi to wannan shi ma kafirci ne qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين سواء كان الشخص هازلا هزل دلعب ورقي دواسا باء دوكا إذجلنشي الديني كودا wai ba da gaske yake ba shi da wasa yake yi ai ka fita kawai ke sa Allah ce la ta tadiru ba za ka karbi hanzarinka ba aw mujamilan lil kuffari ko me yin mujamala kun san me mujamala a yana wulakanta addini ne don ya faranta wa kafirai ba wai don ya yadda wannan wulakanta wanda yake haka yi ba amma a idon su ya yi musu kamar yanzu wani ya zo wajen shugabansa kafiri ko abokanansa kafirai ko wani abu ya zo ci mutuncin addini ko isgilanci da shari'a don ya tafi da kafirai su ya faranta musu a wannan time din karidda aw fi halil mushajarati ko lokacin jayayya aw fi halil ghadab ko yayi fushi yace gemu ma ya ci abu kazansa a'udhu billahi karidda ko ya ce sallar ma ba za a yi ba ko imanin ma an haƙura kai wani in kai kake da wuta ya ce ya ma bar musuluncin Allah ma ba za a bi shi ba annabin ma an ƙi a bi shin a uzubillah karidda karidda sai ka jaddada kalma ai kaga a cikin fushi ya faɗa ba ka da hankali ne faƙad ajma al'a'immatu ala kufri fa'ili malamai duk sun yi ijma'i cewa duk wanda ya aikata wannan ya zama harin ya kafirta wa hadhihi al'anwa min al-kufri wa ghayriha kun ga wadannan nau'uka na kafirci da wannan su mujibatan lil khuludi fi nar malam duk wanda ya mutu yana wannan abu insha Allah sai ya shiga wuta kuma bai zai da fita ba wa muhbitatun li jami'il a'mal kuma ba wannan ba wato bayan ka kafartan kuma aikin da duk kai shekarun bayan sun rushe gaba daya hai kufrul istihza'i bai yi ba eh marai kuwa kafirci ne wallahi kafirci ne mallar da ne ga suna a waya za gani yanzu akwai wani gardi da ake sa shi ni na gan shi na tausaya masa din in kaga abin da yake dole sai kai dariya kai malam qur'ani yake karanta amma yana haka in ya zo kan in zai karanta a yace sai wani ifu wai dan ayi dariya yana kada jikinsa in ya zo kan kuri sai ci kuri wa kaza kaza kaza kaza ban sani ko za ku iya tuna wato yana kada yana yi kamar mahaukaci ya daga ya abin nan yana haka yana haka yana samun followers ridda ne wallahi qur'ani ya wuce ka zo kai wasa da shi a baka kuɗi ko ai maka dariya fita ne daga musulunci automatically irin wannan ba a ɓata lokaci kaji an ce ko da wasa ko da waye ya ya fita kawai da wanda suke yin drama da gemu drama da dangalalen wando drama da qur'ani drama ta malamin addini ayi a wulakanta abun ayi dariya a samu kudin fim ridda da daraktan da wanda yayi abun da wanda ya samu kudin duk yan wuta ne su ridda bi hankali wato malam mutanen mu suna cikin jahilci da shakiyanci in wallahi abin da zai baka mamaki da wahala kaga ana yi wa fasto ko kirista ko wani fada irin wannan abun ba za a yi ba ko kaga an ɗauko bible ana wannan ba a yi amma Allah sai qur'ani saboda ba mu da wata hukumar da za ta bi mana kadu yanzu irin wannan da ƙasa ce ta musulunci ɗauko shi za a ajiye shi a sa mai takobi a fille kansa ko wani ya fi mai kamar annabi muhammadu a ta dariya وهذه الأموال من الكفر وغيرها موجبة للخلود في النار ومهبطة لجميع الأعمال إذا مات صاحبها عليها قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية الله جل إن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ثانيا كفر أصغر غير مخرج min almillaji sai kafirci na ƙarshe ƙaramin kafirci shi kuma wannan duk wanda ya wannan bai fita ba daga musulunci da Allah ina so ku karanta waɗancan nau'in kafirci ɗin nan guda shida ku ku haddace su ku riƙe su duk wanda yake sha'awan daba kaula samma wani to ka tabbatar wanda zaka jefa a wani layi yake in an tambaye ka kana da dalili kuma duka wannan akwai ayoyi da hadisai da yake littafin samari ne kulasa ne mala yace huwa ma la yunaqidu asla al-iman bal yanqusuhu wa yud'ifuhu baya kwance tushen imani bari dai yana sauƙaƙa yana rage shi yana raunana shi wala yaslubu sahibuhu sifat al-islam mabucinsa ba za a cire shi daga sifar musulunci ba ويكون صاحبه متعو متع متعرضا للوعيد wanda aka zai zama ya jefa kansa cikin narkon azaba idza lam yatub minhu in bai tuba wa qad adlaqahu ash-shari'u ala ba'd al-ma'asi wa dhunub shari'a tana nufin ta sashi a cikin nau'in sako ne da zunubi ala sabili zajri wa tahdid dan tsoratarwa da tahdidi لأن من من خسال الكفر آه لأن من خسال الكفر دبر هنا cikin dabi'u na kafirci وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر أما بكي matsayin kafirci babba ba amma kana min hadha nau'i fa min kaba'ir adh-dhunub duk wanda yake wannan to yana cikin kaba'irin dhunubai fa huwa muqtadin lil istihqaqi al-wa'id wal adabi dun al-khulud fi an-nar me shi ya cancanta a yi masa wa'idi narkon azaba amma bai zai dawama a wuta ba musahibu hadal kufur mimman tanaluhum ash-shafa'atu shafi'ina me irin wannan kafirci to in an zo ceto ana iya sashi a cikin wanda za su samu ceto to me misalin sa wa min amsalati zalika ala zalika wa min al-amsalati ala zalik kufrun ni'ma Allah ya baka ni'ima ka kafirce kana cikin wadata duk inda ka je sai ka ce baka da shi kai ta gaya wa mutane kai Allah ya hana ka kuma kana da kuɗi a zube a banki kai ta rantsuwa ka nuna Allah bai maka ba saboda kai ma ka ɓata ka nashi a cikin marasa don kar a ce ka bayar butulci wa kufranul ashiri wal ihsan butulcewa abokin zama da butulcewa kyautatawa da aka maka mutum a yi masa arziki a masa mutunci amma ya inkari ya nuna bayi ba wa qitalul muslim yaƙar ɗan uwanka musulmi kafirci ne amma fa ba kafirci ne mai fitarwa daga musulunci ba laifi ne shi yasa ai sahabbai sun yi fada da junansu an yaƙi da muawiya da aliyu kaga wannan qitalul muslim ne annabi yace wa qitaluhu kufr yaƙar musulmi kafirci ne amma ƙaramin kafirci gairu makhrijin min al-milla idan ka ce babban kafirci ne kenan duk sahabban da suka yaƙi tsakaninsu waƙatul jamal waƙatul siffin ina ne da sauransu kenan duk sun zama kafirai a yanzu a yaƙin mu'awiya da da aliyu da mu'awiya mu'awiya yana sham aliyu yana abin nan kufa idan an zo an gwamza yaƙin malam aka kashe juna gawar in za a yi mata sallah duka ƙungiyoyin suke haɗuwa su yi allahu akbar su yi mata sallah idan an kashe mutumin bangaren muawiya in za a yi sallar jana'iza sai su kira su ce ku zo a yi wa dan uwa musulmi sallah sai su haɗu su mai sallah in an kashe dan bangaren ali bin abi talib sai su haɗu su zo su yi sallah malam duba duba adalci wa juna ka duba fa sabanin su har ya kai ana kashe juna amma malam suna bin junan sallah ba mu da dalilin da zamu zo duk muna kan akida daya mu raba masallaci sai dai in son zuciya ya shiga ciki kawai wani ne zai zuciya ce kar a bi su sallah amma wallahi bai da dalili kun sani ko kuna ganewa wannan kadai ka rike shi yanzu dai kaga dai mu dai sabanin mu dai ai bai kai mu dau makami mu yanka wani mu kashe wani ba to su sabanin nasu har ya kai ga fada fa a filin daga kama yanzu dan uwanka ahlus sunna an samu sabanin fahimta da fahimtar ra'ayi ko na abu sai a ce wai in ka je ka bi shi sallah wai baka da sallah wallahi wanda ya faɗi wannan ya faɗa saboda girman sa da matsayin sa an bi abin da ya faɗa amma bai da hujja ɗalibin ilimi wanda ya karatu ya san me yake sai dai shiru amma in uzuri dalili ya kama ka je kai sallaka matukar baya shirka wannan mutumin sabanin da kuke a tsakani ba akan shirka bane ba akan bid'a ce wacce take mukhrija anil millati ba to babu dalilin a ce ba za a bi mutum sallah ba wannan shine ilimi shine kuma adalci na'am eh wallah eh wallah kaga daga cikin risala ma sahabbai sun yi sabani hatta kai ga kisa to ku kame bakin ku akan abinda ya faru a tsakanin su abin da ake nufi kar ku zage su kar ku bata sannan ku kuma kar ku zo ku yi irin wannan abu to mu mun zo mun yi din har ma mun wuce gona da iri zaka duk mutumin da yake ahlus sunna ne kai da ahlus sunna ne in ya kabbar sallah ka je ka bi shi ko ina ne ko garin ku ba daya ba ko ina ko ina kai sallah ka je ka bi sallah an yadda ra'ayi ya je rike ra'ayinsa ka rike ra'ayinka ba dole sai kun tafi kun abin nan ba amma ba maganar yaƙi da faɗa da juna da raba masallaci da waye da babu shi kwata-kwata an samu matsala son zuciya ya shige mu tabbas to kuma mabiya bayan da za a yi tunda su biyayya suke ba su da laifi wallahi yawanci ai bi muke yi kawai malam wani ya ce kaza ne kawai sai mu bi to wannan ya ja bangaren sa wannan ma ya ja to malamai ya kamata su ji tsoron Allah ai musu wa'azi sun karanta wallahi sun sani wallahi sun sani so ku ta hakuri a kawo gyara shi amfanin bincike amfanin ilimi kenan kuma ku gane wani abu duk wanda fa ka raba masallaci da shi kace bara kai sallah da shi ba ka nuna ba kafiri ne abinda ka yadda shi ne kai a wajenka ko a wajen Allah in an je zaka iya defending cewa wannan in yayi sallah ba ta yi ba da haka ba za ka bi shi ba kuma za ka hana wani ya bi shi to ko duk wanda baka da wannan hujjar da dalili alal aqalli yahmilu ismal islam ka iya cewa musulmi ne ko yaya dai ko labari ka zo ai ai ka cewa wani musulmi ne duk da cewa kun samu sabani a bambanci a wani ra'ayi to sai kai sallah a bayansa ka ci yankansa ku yi aure ku yi kasuwanci ku yi siyasa ku yi mu'amala yanzu ai littafin akida ne kuke karanta mu yanzu duk abin nan da muka karanta gaba ɗaya don Allah saɓanin da muke da shi a tsakaninmu akwai wani abu da ya shafi wannan abin wannan abin da muka karanta babu to wannan shine aqida ahlus sunna din wannan ka duba manyan malaman duniya da suka sa hannu akan littafin nan suka yadda suka aminta ga sunan barkate su ne sunnar su ne da'awar addinin kisa na sha faɗa na ce idan matasanmu masu ilimi masu karatu masu bincike suka yi haƙuri da junansu su ɗin za su iya ɗinke wata ɓaraka da ake mu ƙara ƙarfi mu tafi tare shi ya fi mu watse wallahi shi sa za a zo mu samu matsala ko a gwamnati sun rena mu amma tafiyar mu a ƙungiya ai muna da ƙarfin da wallahi za mu iya tsaye da shugaban ƙasa ko mataimakinsa ko mu ce a yawan mu da yadda muke da shi a Najeriya billahi azimu mun isa mu ce wa jam'iyya kaza wani muka tsaye da shi za a zaɓa in an yadda yawan mu ba inda muna kan kalma ɗaya wallahi za mu iya yi batta maganar gwamna kan akwai jihohin da kawai mu za mu daga mu ce wane ne gwamnan mu amma sun mun rabu mun watse muna fada sai su yi dabara sai su jawa ne su yi mai kaza wancan ma ya jawa ne shikenan sai mu kama fada sai ka gama bayani dan uwanka da kake gani naka ne sai ya zo ya fasa zancen ya ce ba za a yi ba su kuma biya su ce kaza to sun yi amfani da watsewar mu sun ki mu samu karfi ba za mu iya yin wani abin kirki ba ma yanzu a ce a tafiyar da muke ba mu da ikon da shugabanninmu za su je su ga shugaban ƙasa su ba da listin ministoci duba yawanmu sai an zo kamfen ai ta bin mu ɗaya ko ana ba mu dubu ɗari biyu ɗari uku ana samu muna ta wa'azi muna ta wa mun bari amma a zo raba ministoci ko malamin ƙungiya ɗaya shugaba ko ɗaya bai da yanci da za a kira shi wallahi abin da yake faruwa kenan ko ka ga shugaba yana so zai ga shugaban ƙasa abu ya gagara sai ya yi ta kame-kame ga yawa ga jama'a kowa ya san yawan mu kowa ya san garfin mu kowa ya san yawan masallatan mu kowa ya san yawan malaman tafsiran da muke da su ka hada ka gani mutum dubu nawa da kamsu salawat da jimoyin mu amma yawan ya zama a banza karuwa mawaki fa malam sai ga yana da kandida zai iya turawa mawaki waka yayi in ya gama waka bayan an bashi miliyoyin sa to kuma yana da abin da zai bayar a bada wannan a dauki wannan aiki amma wallahi tallahi malaman addini ba su da wannan matsayin muku faɗa wa kowa kuma in ba haka bane su fito su faɗa mutum nawa suka bayar mun sani kungiyar ka kiristoci suna da candidate din su a cikin sanatoci cikin yan majalisu cikin ministoci suna da kaza suna bayarwa a rubuce suna bayarwa kuma a ɗaukan musu amma mufa mun isa mu rubuta wani alkawari ma mu bayar sun rena mu ya san me ya jawo bajewar mu da watsewar mu kuma bamu yadda mu haɗa kanmu a samu biyan bukata mu yi addini aiki ba wallahi ɗaya daga cikin illar watsa mu da suka yi kenan matukar muka tafi a haka ku matasa malamai masu da'awa ba ku tsaya kuka waye kuka gane wannan muku yi haƙuri da juna ku haɗu juna ba ba za mu iya kawo canji a ƙasar nan ba kirista sai ya yi ta wulakanta mu yanzu ka duba ka duba yadda musulmi ya wahala a zaben nan duba yadda aka zagi musulunci a zaben nan duba yadda aka kaza amma da aka zo rabon mukaman kiristocin ƙasar nan sun fi musulmi riba wallaki sun sani kuma an gaya musu a ƙananan sun sani appointment da aka yi ta ana ta bawa kan kan kan kan ɗin da ta fito ta zagi shugaban ƙasan ta zagi gwamnatin ta fito ta anti government ɗin ta yi ta fitar da candidate ɗinta ga candidate ɗin da suke so sun yi taro da shi sun faɗa sun ce duk wani kiristan Najeriya ya zabuwa ne suka ce kowa ya je yanki katin zaɓe aka je aka yi aka yi ta nunawa suka zage mu suka zagi gwamnatin suka zagi musuluncin kuma aka zo aka ci zaɓen musulmi da musulmi suka ci zaɓen kuma aka zo aka wayi gari in an zo ba da mukaman shugabanninmu suka yi kuskure suka je suka loda musu mukaman har yanzu muna jira ba mu ɗauki tsammani ba amma muna jira amma an yi mana ba daidai ba kuma ba adalci ba ne kuma nan ba siyasa ba ne ba a iya siyasa ba kuma wai ba za a yi magana ba kuma na ba hakiki a zahiri a fili abun ba daɗi musulmi kuna da buƙatar ku haɗa kanku wallahi duniyar kanta wala ba ku ci duniyar ba idan ba ku haɗa kawo kanku ba ba ma zagin kowa ba ma cin mutuncin kowa ba ma zargin kowa amma za mu faɗi gaskiya kuma dole mu wayar da kan mutanenmu mu gane kuma 'yan siyasanmu idan baka ɗauki hannunsu ka dangwala musu ka ce ga kuskuren ka kayi ba gobe fa maimaita zai ba mu da amfani sai an zo zaɓe kawai ai ta bin mu a nuna mana kaza ko da mun yi magana cek cek cek sai a dan watsa mana yan kuɗi a rarraba mana amma kujeru kujeru na mulki manya-manyan ofisoshi na gwamnati waɗannan fa yaƙa suka yi muka taimako muka yi muku muka yi ta jan ayoyi da Allah da annabi da aya da hadisi muka ce jihadi ne wannan sai da muka kada arna a ƙasar nan muka karya kan muka ce sai Allah sai annabi muka ce sai musulmi sai musulunci Allah ya ba mu nasara musulmi suka kasu wajen kashi hudu arna suka haɗu kashi ɗaya sai da muka ɗaga su sama muka buga su duk da muna watsa ɗin Allah ya zo ya mana taimako muna jiran sakamako gaskiya wannan ciwo ne da duk wani mai adalci wallahi ko shi shugaba ne musulmi wallahi in zai wa kansa adalci ya san ba a yi daidai ba kuma in is, is a very very big failure in politics faduwa ne a siyasa ai duk wanda ya maka hidima ya kamata ya gani a ƙasa mu ce wallahi kar a hana wani a hana wani a hana wani ba abin da muka cancanta a bamu abin da muka cancanta a bamu amma wani ɗan siyasa da bai kamai ba kai ka haɗa wani ɗan siyasa guda ɗaya akwai wani ɗan siyasa guda ɗaya da kai kungiya mutum nawa ya kawo wa jam'iyyar mutum nawa ƙwaya nawa ya kawo ward ɗinsa nawa assistant ɗinsa mutum nawa ne to ƙungiyar ɗin gurin gumka baki ɗayanta ba ta samu abin da wannan ɗan siyasan ɗaya aka yi masa alfarma ba to me amfani yin siyasar قال الله قال رسول الله ne a ciki alkitabu wa sunna ne a ciki maslaha ce ta duniya mun shiga mun taimaka mu ma don mu ga amfani to me amfanin mu zo mu yi amfani da da mutuncin mu da darajar mu mu zo mu yayi gari ba mu samu riba ba ba mu da ma'aikata da za a dauka yaran mu ba za a dauke soja ba ba za a dauke yan siyan sanda ba ba mu da ministoci ba mu da ambassadors ba mu da ba mu da ba mu da ko a je a dauke wani mara amfani ga sunan musuluncin amma banza ne ba wai mu ba abin da muke mulki ba wai wai kawai sunan mutum musulmi ba fa a wa muka aminta da shi in ya je zai taimake mu alal akalli ko kungila ya ba mu a kungiya a yi aiki a taimaki masallatai a taimaki marayu a taimaki malamai masu da'awa yanzu ku duba duk shekara idan aka zo kungiya da ke tura mutane da'awa wannan ya bar garin sai tafi can wannan ya bar garin ya je wata guda da tsadar rayuwar nan da matsayi kana gari ma yaya ka ciyar da iyalinka balantana ka tafi a wata guda ka bar gidanka ka bar ƴaƴanka ka bar makaranta ka bar masallacinka amma wallahi kungiya ba ta da kuɗin da za ta iya ɗaukar nauyin malamin da za ta tura shi sai dai ta taimaka masa to ko kungiyar aka ba ta wasu maƙudan kuɗi ta yi wannan taimakon ba a taimaka ba an taimaka ku haɗa kanku sai ku ci nasara a duniya ku haɗa kanku sai ku ci nasara a lahira ma bari mu ƙarisa kufurin ni'ima ko to misalinsa alhalifu bi ghairillah rantsuwa da ba dan Allah ba wanda ya rantse ba dan Allah ba yayi kafirci amma bai fita daga musulunci ba kuna ganewa ko to wani lokacin rashin karatu sai isa mutum ya ɗauki kafircin da bai kai fita daga musulunci ba ya tsunduma ka auta yanzu duk wanda ya rantse da ba dan Allah ba yayi kafirci amma ba bai fita daga musulunci ba wattanu fi nasab suka a cikin dangantakan wani kukan kera in an yi mutuwa mutum ya ta ihu yana kuka wayyo Allah an yi asara shi ma kafirci ne amma ba a fita daga musulunci ba wa qaulul mu'min li akhihi al mu'min ya kafir mutum mumini ya gaya wa dan uwansa mumini ko dan uwansa musulmi ya ce ya kai kafiri ka san ana faɗa cewa in ka kafirta wani kai ma ka kafirta to wannan kafirta wani ka kafirta ba kafirci ne na fita fa daga musulunci ba kafirci ne na na ainihin wato al-kufrul asghar karamin kafirci ne kenan abinda nake so ka gane in ka ce wani kafiri ne shi ba kafiri bane to ba annabi ya ce kalmar ta dawo kanka ba kai ka kafirta to ba kafirci ne da zaka ce ashhadu an la ilaha illallah ka sake shiga musulunci ba ba sai ko kuna ganewa to kar ka zo fassara hadisin nan ka ce duk wanda ya ce wani ya zama kafiri shi ma ya zama kafiri ya je ya kalmar shahada ya je ya sake shiga musulunci a ba kai karatu ba baka je makaranta ba na'am na'am man da mori kenan yace su haka suka dauka to ai amfanin zuwa makaranta kenan wala malam muna bukatar karatu muna kar mu ce mu muna wa'azi ba za mu je mu zauna mu saurari ilimi ba a ka saurari koyaya a maka sharhi da bayani saboda fahimta mai kyau za ta kubutar da kai daga abubuwa da yawa kuma wallahi malam zaka ga wani zaka ga girman sa babba ne yana da tudu amma lan ka je yana wasu maganganun zaka ji an ji kunya wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane ba me zaka ce ustaz an wargaza maka sha'aninka ne ina jin eh eh eh warai kuwa haka ne eh kwarai yawwa mutumi na to to to ka gane ka gane to kai kuma dan adam sai ka hau kujerar Allah sai ka kore shi daga addinin kai fa dan isar da sako ne kawai wallahi malam ilimi yana da dadi kuma rashin ilimi malam tsiraici ne za ka yi shekaru kana wa'azi kana karatu wallahi ka zo ka karanta wani abu wallahi sai ka ga gobe kamar ba za ka iya fitowa kofar gida ba saboda ina muku wasiya ku ta karanta littafin nan ku ta maimaita shi zai taimake mu sosai a cikin da'awa da ƙarshe yace Allah ya ce wayan ta'ifatani minal mu'minina qatatalu kaji in ƙungiyoyi guda biyu cikin mu'minai suka yi yaƙi suka yi fada ashe wane ya kashe dan uwansa musulmi ma ba kafirci ne na fita ba to da kafirci na fita ne Allah zai ce mu'minai wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu فأصله بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى يتي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله Allah ne ya ce ku yaƙi ɗaya ƙungiyar da ta ƙi ku yaƙe ta ashe za ka iya ɗaukan makami ka yaƙi ɗan uwanka ya aikata kuskure ne ba wai dan ya zama kafiri ba ne yaƙin aliyu da mu'awiya ba wai aliyu yana ganin mu'awiya kafiri ne ko mu'awiya yana ganin aliyu kafiri ba ne ba ka duba ya ce sun yi fada sun yi yaƙi amma sai ambace su da ismul iman annabi ya ce sibabul muslimi fusuk zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu ya kofur yaƙar musulmi ka ɗau makami ka yaƙi dan uwanka musulmi kafirci ne amma wani kafircin ƙaramin kafirci saboda ana iya samu wallahi malam a rikici ko na kungiya ko rikici na dan fahimta kaga an fito da makamai ya duba irin mutanen mu kawai jira ake yi yanzu zaka dan uwanka ya dauko makami yayi kanka to ba yana nufin da ya yake ka zama har ne bane ba amma ya aikata laifi kafirci ne amma karami la tarji'u ba'di kuffaran kar ku dawo bayana kuna kafirai wani irin kafircin karamin kafirci yadribu ba'dakum riqaba ba'd sashin ku yana saran kafaɗan sashi yau da musulmi mai sallah za su fita wajen gari su ja daga ɗaya ya ɗauki abin nan kafaɗar ɗaya ya sara ɗaya ya sara suna nan a musulmi sun aikata kafirci amma ƙarami ba su fita daga kalmar la ilaha illallah ba man halaba bi ghairi llahi faqad ashraka aw kafara duk wanda ya rantse da wani Allah yayi shirka ƙarama ko kuma ya yi kafirci ƙarami isnatani fin nasi huma bihim kufur abubuwa guda biyu in ji annabi a cikin mutane wannan kafirci ne attan fin nasab suka a cikin dangantaka aiwa ne dan mahauta ne aiwa ne ma dan wajawa ne aiwa ne asalin su ma kutare ne aiwa ne iyayen su ma yan bori ne aiwa ne asalin su ma baƙi ne aiwa ne dangantakan su ma kafirci ne amma ƙarami wani ya hatu alal mayyit caɓa kuka wayo Allah ne ya suna shiga uku in ji mata idan an yi mutuwa har haya ake ɗaukowa wani lokacin haya mace mai kuka sai a ɗauko ta haya a ce ki zo ki zuba kuka za a sallame ki da la'asar kafirci ne amma ba a fita daga musulunci ba saboda su a wajensu malam akwai kabilar da wanda ya isa shi ake wa kuka idan mutum ya mutu ba a yi ihu a gari aka yi fefa ce ina wannan banza ne bai da matsayi a cikin mutane wanda ya isa shine ake kuka a yaga riga a yi zage-zage a yi abubuwa sai a ce "Wo, wannan babba ne Allah ya ganar da mu Allah ya taimake mu gobe insha Allah ta'ala za mu tashi al-asr rabi al-imanu bi nususil wa'di wal wa'id wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh